بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi darasi na 21 a cikin karatunmu na sahih al-imam muslim rahmatullahi alaihi yau tara ga watan rabi'ul thani hijira ta 1438 kuma 8 ga watan 1 shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi babu qila bi tahrimil ghuluwi wa annahu la yadkhulu al-jannata illa al-mu'minun na'am بسم الله الرحمن الرحيم فقال المصنف رحمه الله تعالى باب غير التحريم بالغلو
babun wato babin babun wato girman haramcin alghulul shine boyewar wani abu na ganima
وانه لا yin يدخل yin ha- yin ha'inci yin ha'inci afwan yin ha'inci akan wani abu na ganima ya fi karfin boyewa duk wani ha'inci da mutum zai yi akan abin ganima wato ha'inci ne da yake banta da dukiyar ganimar yaki na'am
وانه لا يدخل الجنه الا المؤمنون da kuma cewar babu mas- babu wanda zai shiga aljanna sai mu'minai babu wanda zai shiga al- wato babu wanda za su shiga aljanna in ba mu'minai ba na haka kenan wanda ya hukunta shigar aljanna ga wani wanda yake ba mu'mini ba to a ya faɗa alallahi bi ghairi ilm na'am
قال حدثني زهير بن حرب قال na'am حدثنا هاشم بن القاسم Eh, abun nazar kenan
قال حدثنا بكريمه بن نعم.
عمار Ik- Ik- ikrimata ibn Al- ammar al-yamami
قال حدثني سماك الحنفي ابو زميل abu zumail wato wannan ba simak ibn harb bane wanda shi mana daga cikin rijalul muslim a simak ibn al-walid al-bajali ya sim- a- al-yamami al-hanafi abu zumail daga banu daga banu hanifa mutanen yamama in suka ce al-yamami suna musu nasaba ya zuwa ga al-yamama garin su in suka ce al-hanafi nisbar su ya zuwa ga kabilar su kabilar su musailima na'am
قال حدثني عبد الله بن عباس na'am قال حدثني عمر بن الخطاب wannan kun ga riwayar sahabi anis sahabi na'am
قال لما كان يوم خيبر
ya ce yayin da ranar haibar ta kasance wato a ranar a- wato a da ya kasance da ranar hai- haibar ta kasance to a shekara ta bakwai bayan hijira
أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم sai wata jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka taho فقالوا sai su فلان شهيد faqalu fulanun shahid suka ce wani shahidi ne فلان شهيد wani shahidi ne حتى مروا على رجل har suka wuce ta wajen wani mutum فقالوا فلان شهيد sai suka ce wani shahidi ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce كلا ya ce kalla ina ba haka ba ne wannan kalla tana zuwa da ma'anar nafi na إني رأيته في النار ni na ganshi ni na ganshi a cikin wuta في بردة غلها fi- a cikin wata wato a cikin wata burda shine a tufa alburda ba a ce mata burda sai tufa wadda a- a- na'am alburda ita ce tufa wadda ake sanyawa a saman kaya kamar a baya haka eh kamar mayafi eh kamar mayafi أو عباءة aw aba'a ko kuma abaya shi ma dai wanda dai ake rufe jiki da ita ake rufe kayan da aka sa a karkashi da ita ghallaha wanda ya gululi wato wanda ya boye ta daga cikin ganima
ثم قال رسول الله صلى sannan الله manzon عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yace يا ابن الخطاب ya kai dan khattab اذهب فن- اذهب فنادي في الناس je ka kai shela a cikin mutane أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون cewa babu wanda za su shiga aljanna sai mu'minai قال sai ya- Umar yace فخرجت فناديت sai na fita na yi shela ألا إنه لا يدخل tattaro الجنة hankalinku ku ji lalle sha'anin babu mai shiga aljanna إلا المؤمنون face muminai saboda kaga wanda ba su yi imani ba wanda suke cewa ai ba mu sani ba kirista da yahudawa wataƙila da yan buda da masu yin alheri wataƙila su ma yan aljanna ne to wannan duk wanda ya faɗa haka ya faɗa ma Allah kalla da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mu shiga aljanna sai muminai Eh, sai muminai waɗanda suke ɗaiɗaikun mutane wato a- a a jumlace a haka ba mu shiga aljanna sai muminai amma ɗaiɗaikun mutane wannan ba za ka iya hukunci a kansu wannan ba ka san akan abin da za su mutu ba kuma baka sani ba watakila suna da uzuri wajen Allah kamar waɗanda sakon imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai musu ba hukuncin su hukuncin ahlul fatra ne wajen ayyanannu amma dai a jumlace wanda yake Allah ya yi musu alƙawarin aljanna to mu'mine ne mu'mine kuma su ne da suka yi da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam saboda haka kirista ba sa ciki dan ba su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yan buda ba sa ciki yan hindus ba sa ciki saboda duk ba su yi ba mu'mine ba na'am na'am wannan munasifar wannan wannan ya kore imanin wanda ya gudu ne kenan a'a dan bayan ai magana gudu da aka kawo a rufe a wannan shela eh wannan yana nufin cewar wato wanda ya fita daga cikin ayyukan a wanda ya fita daga cikin ayyukan imani gulul yana fitar da mutum daga cikin ayyukan imani amma ba yana mai da shi kafiri ba saboda haka dole ana yin tawilin wannan rashin shiga aljanna akan shi irin wanda yayi wannan kan cewar ba zai shiga aljanna tare da wanda suke shiganta ba ba tare da azaba ba illa mumini Eh, illa mumini amma waɗanda suke aka aka cire musu sifar imani wanda sifar imani ta rabu da su saboda wani sako da suke ma'ana wato ba su da sun aikata aikin da ya fitar da su daga ayyukan imani to waɗannan wannan ba za su shiga aljanna tare da mafarkon shigarta ba wanda za su shige ta ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba wannan dole a yi wannan tawilin saboda shine ya jam'a sa hadisai ɗin gabaki ɗaya kuma wannan irin waɗannan hadisai rashin wannan tawilin da rashin duba sauran hadisan shine ya sanya irin su khawarij suke kafirta wanda yake aikata kabira haka zalika yan mu'tazila suke cewa yana manzila bainal manzilatayn
قال حدثني ابو الطاهر abu tahir ya karanta min hadisi shine ahmad ibn amr ibn sarh abu tahir al-misri
قال اخبرني ابن وهب abdullah ibn wahab al-misri imam ah, imam ahl misr sahibu malik عن مالك بن انس daga imam malik ibn anas عن ثور بن زيد daga الزهري Thawr ibn Zaid addi- addi- addu'ali ko kuma addili hakanan fi aktharul usul addili addili ah, ay addili bi kasri dali wa iskani ya
عن سالم Ah, an Salim Abil Ghaith daga Salim Abil Ghaith maula ibn Muti' عن ابي هريره ah, daga Abu Hurairah radiyallahu anhu حاء ya ya- ya karanta hadisin har karshe قال وحدثنا قتيبة بن سعيد da na wahada hadithu wannan shine hadisin Qutaybah bin Sa'id al- al-Baghlani al-Musri حدثنا عبد العزيز بن عن محمد daga Abdul Aziz ibn Muhammad shine ad-Darawardi عن ثور daga Thawr عن ابي الغيث daga Abil Ghaith عن ابي هريره daga Abi قال، Huraira radiyallahu anhu ka gani ya kawo wa a- a- yayi mu- ya fara da hadisin Malik saboda a, shine yake kafa hujja da shi fil usul ya yi mutaba'as ya yi irdafinsa ya biyar da shi da hadisin abdulaziz ibn muhammad abdulaziz ibn muhammad shi ma imam ahlul madina ad-darawardi shi saduqun ne hadisinsa ba ba irin hadisin su malik bane shi saduqun hadisinsa hasanul hadith na'am خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الخابر الى خيبر yace mun fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga zuwa ga khaybara ففتح الله علينا sai Allah ya ba mu nasara ya ba ya ba ya ba da nasara a gare mu فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ba mu samu ganimar zinare ba wala azurfa غنمنا المتاع والطعام والثياب mun samu wato kayan alatu kayan gida wa ta'ama da abinci wa thiyab da tufafi ثم انطلقنا ثم انطلقنا الى الوادي sannan muka wuce zuwa ga wadi ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawa nasa an ce sunansa karkara ismuhu karkara na وهبه وهبه له رجل من جذام wani mutum daga juzam a shine ya bashi shi a, ana ce masa rifa'ata ibnuwa ha na'am ibn zaid aiwa juza'a aiwa rifa'ata ibn zaid yud'a rifa'ata ibn zaid نعم ana kiransa rifa'ata ibn zaid من بني دبي daga banu bubayb فلما نزلنا الوادي yayin da muka sauka wannan wadi قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الرهن
qama abdu sai wannan bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa- ya miƙe yana kwance zi- a a- wato a sirdin takuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
فرمي بسهم sai aka jefe sai aka harbe shi da kibiya فكان فيه هتف fa kana fihi hatfuhu wannan ya zama to shine sanadiyar rasuwarsa فقلنا sai muka ce هنيئا له الشهادة يا رسول الله hani Allah ya ji daɗi ya tabbata a gare shi na shahada
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كلا ya ce kalla ba haka bane والذي نفس محمد محمد بيده na rantse da wanda ran Muhammadu ke hannunsa إن الشلة hakika ita wannan taguwa لتلتهب عليه la ta- نارا tana du- wato tana balbalin wuta a kansa
أخذها من الغنائم ya يوم dauke الخيبر.
ta daga cikin ganimar hai- ya ya dauke ta daga cikin kayan ganima ranar yakin Khaibar لم تصبها المقاسم ba a riga an raba ta ba ba a riga an kawo ta a cikin kafin a rabo ya dauke ta kaga dai Allah ya halatta musu ganima amma Allah ya halatta ta ce bayan an yi raba an baka saboda haka abinda zai iya zamantowa naka ne idan ka dauka ba da izini ba in ka dauke shi ba ta hanyar amana ba ta hanyar ta hanyar khiyana sai ta zamanto maka haram
قال saboda haka ba za a ce yanzu kamar yadda ake cewa to ai dama idan mutum ya dauka daga baitul mal ai dama na jama'a ne rabon ka ka dauka in kamar da wadansu kusan haka suke faɗa ai rabon ka ka dauka dama ai na dama ai na jama'a ne saboda haka rabon ka ka dauka
قال ففزع الناس qala fa fazi'a an-nas sai mutane suka razana فجاء رجل بشراك أو شراكين sai wani mutum ya zo bishirakin da madaurin takalmi
أو au شراكين shirakain ko madauri guda biyu فقال يا رسول الله sai ya ce ya rasulullah أصبت يوم خيبر na samu wannan ranar yakin khaibar فقال رسول الله صلى الله sai عليه manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce شراك بالنار to wannan wato eh, i- i- igiya ce ta wuta
أو شراكان من نار ko kuma igiya guda biyu ta wuta
باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر to a wannan eh, da al-imam abu awana ya yi ta ya yi a a unwaninsa a ya ce ya ce wa dalil ala anna man qutila ala al-ma'siya استوجب بمعصيته النار ولا يكون ذلك كفارة ولا يكون ذلك كفارة معصيته wato wanda aka kashe shi akan sabo to wannan zai wajabta masa wuta da wannan sabon nasa kisan ba zai zamanto masa kafara ba kamar yadda ake cewa alfududu kafara in ake wa mutum haddi kafara ne in haddi ne to amma idan irin wannan ce musiba ta zo ta afko gare shi ya zamanto ya mutu to wannan bai zamanto kafara gare shi da kaga wannan wanda yake daura sirri wanda yake kwance sirri ya mutu a cikin wannan hali bai zamanto masa kafara ba. ya mutu a cikin sabo illa saboda haka zai zai zamanto ya cancanci azabar Allah a in ba Allah ne ya masa afuwa ba ko kuma ya samu waɗansu kyawawan ayyuka da za su yi masa kafara ga ayyukan da ya aikata
wanda laifin da yi ya cancanta a ce hukunci ya kashe shi ta hanyar da ta dace Mm, sai kuma a- kawai mutane a binsa sai suka kashe shi mm.
ya zama daidai da wannan wannan shi ma ka ai musiba ce eh ba ta zama ta zama ya musiba ta same shi a cikin sa ba haddi ba ba ai abin da yake zai tsarkake shi hukuncin Allah wanda zai ce ya kashe shi da littafin Allah wannan shine zai zama to shine zai zama to masa kafara tunda yana a cikin hadisin al-balawul a'la al-hudud kafarat la adri al-hudud kafarat annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko ga abin nan dan uwan mu Allah ya ji kansa Abbas Safahani yake cewa zahiru hadhihi siga تشير إلى ما ذكره العلماء هل الحدود زواجر أم جوامع shin alhudud hani suke yi koko suna dora dori ne akan wato koko masu tada ko ne ta laifin da mutum yayi illa anna alhadith alwarid huna fi qatl as-sa'ib wa ka'anna al-musannif yadhhabu ila annahu haythu yata'ayyanu dafu sharrihi bi qatlihi fa in izhaqa ruhihi la yashfa'u lahu fi al-'afwi 'anhu 'inda Allah li'annahu law tamakkana al-awqa' ash-shar'a bi masala 'alayhi وكأن حاله كحال المقتول المذكور في حديث أبو موسى الأشعري إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقال صلى الله عليه وسلم على المقتول أنه في النار وذكر سبب ذلك بأنه كان حريصا على قتل صاحبه نعم عليكم السلام eh eh wannan hadisin akan wannan ne amma kaga wannan shahidi ne akan abin da ya yi abu awana ya ruwani da shi cewa wanda ya mutu akan sako wannan zai sa eh eh eh eh akan gulul ne wannan hadisin ya zo akan gulul amma ya hada akan duk wanda ya dauki dukiyar jama'a wanda take kowa yana da rabo a ciki inda zaka yi da waɗannan mutane wataƙila ma gara na gulul za a ce shi na wannan rundunar yakin amma na bai timal nan da yake wanda kowa yana da haƙƙi a ciki ya za ka yi da duwa ina na'am eh wayancan iyakantattu ne na'am Mm.
باب الدليل على أن قاتل نفسه Ah, wannan ya ce imamun nawawi ya ce amma a hakamul hadithai ne hukunce-hukuncen da suka zo na wannan hadisi ya ce famin hazilatu ta harimil hulu daga ciki akwai girman haramcin alhulu wa min ha annahu la farqa baina qalilihi wa kathiri babu bambanci tsakanin kaɗannansa ko mai yawansa hatta shirak hatta madaurin takalmi wa min ha anna alhulula yamna'u min itlaq ismi shah- isma shahadati ala man ala man ghalla idha qutila haka zalika gulul yana hana a ce ma wanda ya mutu wanda aka kashe shi a wajen yakin idan ya yi gulul din a ce masa shi ya yi shahada shi yasa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda suka mutu a yakin uhud ya ce haulai ashhadu lahum waɗannan ne musu shaida saboda kowa ba a san abin da ya mutu a kai ba yanzu kamar wannan inda ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba ai ba wanda zai sani sahabbai suka ce shahid shahid وسياتي وسياتي ومنها انه لا يدخل الجنه احد ممن مات على الكفر kuma babu wanda zai shiga kuma da cewar duk wanda ya mutu akan ba wanda zai shiga aljanna wani wanda yake mutu akan kafirci wa hadha bi ijma'il muslimin wannan ijma'in musulmi ne wa minha jawazul halifi billahi ta'ala min ghairi darura daga ciki akwai halaccin yin rantsuwa da Allah ba tare da larura ba liqauli sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu muhammadin biyadihi tunda ba ba, ba bukatar a yi rantsuwar ba larura ba ce saboda ba gas- ba karyata shi ake ba sallallahu alaihi wasallam wa minha anna man qalla shay'an min al-ghanimati yajibu alaihi raddu da kuma wannan ya nuna cewa duk wanda ya gululun wani abu na ganima wajibi ne ya mayar da shi wa annahu idza raddahu yuqbalu minhu idan ya mayar da shi za a karba daga gare shi wala yuharraqu mata'uhu ba za a kona kayansa ba sawa'un raddahu aw lam yaruddahu ko ra ya dawo da shi ko bai dawo da shi ba fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yuharrik mata'a sahibi shamla wa sahibi shiraki a domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kona kayan wanda ya dauki wannan taguwa ba wala wanda ya dauki madaurin takalma walau kana wajiban la fa'alahu sallallahu alaihi wasallam walau fa'alahu la nuqi da wajibi ne da ya aikata da kuma ya aikata da an ruwaito wa amma alhadithu man ghallafa ahriqu mata'ahu amma hadisin da yazo cewa wanda ya gululi ku kona kayansa wadribuhu ku doke shi fi riwayatin wadribu unuqahu ku sare wuyansa fa da'if da'ifi ne bayyana ibnu abdulbar wa ghairihi da'afahu ibnu abdulbar da wani sun bayyana rauninsa qala at-tahawi rahimahullah walau kana sahihan la kana mansuha imma da sahihi ne da ya zamanto mansuhi wa yakunu hadha hina kanat al-uqubati fil amwal wannan ya zamanto lokacin da ake uquba a dukiya sanda ana uqubar dukiya wannan yana ɗaya daga cikin kusan rigimin da malamai suke yi da ba su yarda duk wata uquba ta zamanto a cikin dukiya ba an tsara dukiya saboda haka a ga masu sanya tara a daidai da mutu rikici Eh, amma imam- imam ahmad ya saba ma sauran fukaha ya tafi akan cewa ana yin hukuba da dukiya Eh, hukuba maliya ba saboda hadisin fa inna akhidhuha wa shatra malahu ma za mu karbi zakkar da rabin dukiyarsa tare da shi wanda ya hana zakka hadisin bahas ibn hakim Eh, wanda duk ya hana ta fa inna akhidhuha wa shatra malihi ma'ahu za mu karbi zakkar da rabin dukiyarsa tare da shi zakkar kaga an karba rabin dukiyar kuma hukuma ce hukuma ta dukiya eh?
Na hannun Mm, ta hannun da ya yi. na'am
باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر babin dalilin cewa wanda ya kashe kansa baya baka- baya kafurta Wanda ya gabata akan cewar a man qatala nafsahu bi hadidatin فهو يتوكأ بها يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها abada ko mun karanta wannan hadisin a darasin mu da ya wuce to wannan kuma wanda zai nuna cewar wanda ya kashe kansa ba zai baya kafirta na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am a sahibul musanna وإسحاق بن إبراهيم shine ibnu rahuya jami'an dusubiyun عن سليمان daga sulaiman قال أبو بكر a wani sulaiman ne wannan Kai, wato duk idan ya tafi wannan duk da pencil na rubuta sulaiman me yace a cikin sharhin na'am Sulaiman ibn Habib Sulaiman ibn Harb na Sulaiman ibn Harb na al-Basri قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا qala Abu Bakar Abu Bakar yace haddathana Sulaiman ibn Harb gashi ma ya bayyana shi na kaga ah, amana ta Muslim da ya kawo saboda shi ibn Isa ibn Rahuya ba Sulaiman ibn Harb yace ba cewa ya kawai an Sulaiman to shi ibn Abi Shayba shine ya bayyana sunansa ya nasabta shi yace Sulaiman ibn Harb a ga yadda kamar uwa mu mu kokari ma muke yi mu haddace sigar matanin ya gagara to su a cikin isnadin hatta siyar sama da wanda ya bayyana shi muhimmal da wanda ya bayyana shi cikakke duk suna haddacewa na
قال حدثنا حمام بن زيد ibn dirham na'am al- al- al-basri عن حجاج الصو- الصواب عن الحجاج الصواب حجاج بن ابي عثمان الصواب عن أبي الزبير عن ابي الزبير عن جابر محمد بن مسلم ابن تدرس نعم عن جابر أن الطفيل بن عمرو daga cewa tufail ibn amr ad-dausi na kabilar daus kabilar sa abu huraira أتى النبي صلى الله عليه وسلم ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يا رسول الله ya ce ya rasulallah هل لك فيه فسق أصيل ومنع shin ba ka zo ya zuwa ga hisin wato wajen a- a- wato ganuwa hasin mai tsarewa wa mana'a da kuma kariya wato mutane wanda za su tsare ka ina kudaitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zuwa kabilarsu su suna zaune ne a kudancin makka Bilad- biladu daus suna nan yanzu nan ake ce ma wajen su ba waje ne mai ni'ima tudu ne irin kamar yadda ka ga mambila din nan haka yake ga ni'ima wajen to shine yake kwadaitar da shi yace halaka fi hisnin hasin shin ba ka zo ya zuwa ga wata ganuwa ba mai tsari wa mana'a da kuma wato mayaka wanda za su kare ka
قال اسم Ah, qala hisn qala hisnun kana li dausin fil fil jahiliya yace wani wato hisn ne wato wani wata ganuwa ce da ta kasance kabil- na- ga kabilar daus a cikin jahiliya فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake karban wannan wato tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka
للذي ذكر الله للأنصار saboda abinda Allah ya boye ma al'ansa ya boye musu wannan daraja da ya karba da su ne za su zama ansa
فلما هاجر النبي صلى الله عليه sun وسلم ga wannan imani ne da wani ya daga cikin imani da kaddara Eh, cewa hatta hatta duk akwai kaddara abinda Allah ya kaddaro mu ansar ke ya ya- ya san cewar ansar su ne za su kuma ya nufa haka kuma ya halicci haka Ya- sai Allah ya ɗauke zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da karɓar wannan tayi da aka yi masa tunda wannan ai tun kafin ma zuwa mutanen Madina ya bijiran masa da wannan na'am
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina هاجر إليه الطفيل بن عمرو sai Tufail ibn Amr ya yi hijira zuwa gare shi وهاجر معه رجل من قومه sai wani mutum daga cikin mutanen sai yi hijira tare da shi فاشتروا المدينة wato sai suka ki sai ba su ji a- sai wato dabi'a su ta kasa karban zama a Madina wato والمال Madina ya zaman to ba za su iya zaman cikin ta ba saboda rashin yawan rashin lafiya
فمرض fa marida sai yayi rashin lafiya فجزع fa jazi'a sai yayi raki فأخذ مناقص له mashaqisa mashaqisa ne haka ne ko haka ne malam Mustafa ko ko anaka ne daban jam'u mishqas mashaqis shine a a wato a a kaifin a, wajen tsinin tsinin kibiya
فقطع بها براجمه sai ya yanke sai ya yanke wato gaban ɗan yatsunsa
فشخبت فش- فشخبت يداه حتى مات sai ya ji wato hannunsa ya rinka kwarara da jini a shahabu shine salar damu bi qazara shine kwararar zubar jini da yawa
فرآه طفيل بن hatta عمرو mata har ya mutu fara'ahu tufail ibn amr sai ruwa- tufail ibn amr ya ganshi في منامه fi manamihi a cikin baccinsa فرآه وهيئته fara'ahu wa hay'atuhu hasana sai ya ganshi alhali hay'arsa wato kamarsa hasanatu kyakkyawa
ورآه مغطيا يديه ya ganshi ya lullube amma ya rufe sai ya ganshi ya rufe hannunsa hannayensa فقال له sai ya ce masa ما صنع بك ربك me ubangijinka yayi da kai
فقال sai ya ce
غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه ya وسلم ce ya gafarta mu saboda hijirata da na yi zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam
فقال ما لي أراك مغطيا يديك sai Ufail ya ce masa to yaya na ganka ka lullube ka ka rufe hannayenka قال قيل لي sai ya ce an ce mun لن نصلح منك ما أفسدت ba za mu kyau ba za mu gyara abin da ka bata ba ba za mu gyara maka abin da ka bata ba wato yanke hannun nasa da yayi da kashe kansa da ya zama to sababin kashe kansa
فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله sai عليه Ufail ya وسلم ba da kissa ya ba da labarin wannan mafarki nasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله sai صلى الله manzon Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace اللهم وليديك فاغفر Allahumma wali yadayhi faghfir Allah hannun nasa ma ka gafarta masa sallallahu alaihi wasallam to kun ga a wanda ake faɗa din kenan cewar koda mutum yayi sanadin da azabar za ta a- sanadin da abin zai zama to masa azaba da zai dawoma a cikin da- da za a zai dawoma a cikin wuta amma Allah zai yafe masa saboda ɗaya daga daga ciki shine alhasanatul mahi sabiqa kyawawan ayyuka wanda ya yi. saboda hijira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin al'amari ba annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wannan nuna girman hijira kuma ya nuna abin da imamun nawawi ya kulla babin a kansa cewar a wato wanda ya kashe kansa baya kafirta Da hadisan da suka zo na ukuba da ake wannan ta babin zajir ne ta babin wa'idi Mm, amma baya kafirta wa zai nuna mana hadisin a cikin abu awana mu ga yadda abu awana ya yi tarjamarsa ba kuma bari mu ganin shi cikin kwamfuta sai zai maka a cikin gaggawa insha Allah
ƙarashin wannan ya nuna idan mutum ya mace kenan zai iya zuwa wani abu
to ga shi din shi din ne ai rai ne ai arwa mutum ya mutu ransa ransa ai barzahu yake tafiya akwai wacce ta taɓa mana tambaya ta kuma wani mahaifinta ta ke gaya mana eh wai har ya dinga umarta ta ta dinga masa abinci ko wasu abubuwa haka kai masa abinci ta kai masa ina yaya kai masa abinci wato wannan babin akwai surkulle da yawa a ciki shi yasa babin babi ne wanda yake ana kayyade shi da quyud duk abinda mutum ya gani a ciki mafarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya saura na annabci sai mafarki kyawawa ya daga cikin juz'i na annabci kyakkyawan mafarki juz'i na annabci ma'ana Allah yana hangar da mutum da mubashira da bishara da gargadi da daga gaibu shine ma'ana annabci din ai at-tanabbu anil ghaib ba da labarin abin da zai iya faruwa wani ya daga cikin annabci saboda haka shine shi yasa mafarki ba a wasa da shi wanda ya karya a cikin mafarki yana ɗaya daga cikin yana zuwa a daraja ta uku bayan karya ga Allah sannan karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karya a cikin mafarki saboda yana daga cikin wasa da annabci kamar yadda a- a- a- Shehu Abdullahi a cikin littafinsa Al-Masalih fi ahammil masalih ya kawo wannan tartibin yadda darajar kare da ke ciki. Saboda haka ba a wasa da kare a da mafarki. Kuma mafarki yana da muhimmanci tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba in ya sallar asuba zai juyo ce masahabbai hal ra'a minkum ahadun ru'ya akwai wani wanda ya ga wani mafarki wanda duk ya ga wani mafarki wanda yake wanda zai iya tuna ya zo ya ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da shi ko ya fassara masa ko kuma a ya zama har ma ya- wani lokaci ma ya sanar da sahabbai Mm. kuma ka san in kana karanta tarajum na malamai za ka yi ta ganin wannan yana da yawa irin wannan yana yawan faruwa za ka yi ta ji bayan mutum ya mutu a gan shi a mafarki a tambaye shi mai ubangijin ka yi maka sai Allah ya gafarta mu saboda abu kaza to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake zai shajja a mutum kan cewa kada kai wasa da wani abu kaga wannan ai inzar ne kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da mafarkin yace Allahumma wali yadayhi faghfir eh me yake cewa a'a gani baka fassara mu ba baka bayyana mu ba tana yawan ganin shi a mafarki ya ce mata ta yi abinci ta kai wuri kaza ta bar shi a nan wurin kawai ta tafi irin wasu a wannan shedan ne A'a, ba irin wannan ba kai shi aljanu ne za su cike aljanu ne suke wannan aljanu ne kada ta bi wannan wato idan mutum ya mafarki da abin da ya gani a mafarki a to sai ya bujirar da shi ga a ga ga shari'a sai ya bujirar da shi ga shari'a in ya dace da shari'a shi ke shi wato shi mafarki baya zamantowa sultani ga shari'a shari'a ce take zamantowa sultani ga mafarki domin ba ka da tabbas cewa wanda ka gani ba shaidan bane shaidan yana kama da mutane wanda kawai baya kama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace inna shaytana la man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytana la yatamathalu shaidan baya shiga ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan kawai ya ce a mafarki an ce maka gashi wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ka gaskata shi bane sai ka gan shi a sifarsa shi sa wani mutum da ya mafarki ya zo wajen ibnu abbas ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sufanta mun shi ce kamar hasan ya ce shi ka gani sau da kaga inda kamar a ce kawai duk wanda ya zo ya ce maka mafarki shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam za ka yadda to su ibn abbas ba za su zo su ce wa mutum ka sufanta mun abin da ka gani amma sai ce sufanta mun shi ya yake sai ya faɗa so in ka gan shi a sifarsa a- a- shi yasa ma za ka ga suke cewa kamar mutum in ya ga in ya ga a- in ya ga bakin mutum ya ce cewa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ba larabi eh ko ka ganshi gajere ko wani ko da wani tawayayyar tawayayyar halitta Eh, ko ka ganshi da wata tawayayyar halitta ba shi bane alaikum salam kamar mutumin da yake yawan mafarki mafarkin da yake sai yana ganin yana kasancewa galibi shi ne kamar eh wannan ya ɗaya daga cikin kyawawan alamomi cewa mutum mai gaskiya ne domin kamar yadda aka ce idan a- wa- a- maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza idza taqaraba az-zaman fala takadu fakad fala takadu ru'ya al-mu'min tukhti wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha idan zamanin idan karshen zamani ya zo da wuya mafarkin mumini ya kuskure mafi gaskiyar su wajen mafarki mafi gaskiyar su wajen zance gaskiya wajen zance yana sa mutum ya rinka yin mafarkin gaskiya ka ga abu a mafarki sai kuma ka ga ya kasance kuma yana ɗaya daga cikin ai abubuwan alamun abubuwan da suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kafin abin nan kafin wahayi kafin annabci wata shida yayi yana wannan mafarkan yake gani waɗansu malamai sun ce wannan shine a ma'anar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ru'yas salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa juz'i ce ta juz'i 46 na annabci tunda in ka kar in ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 23 a cikin shekara 23 wata shida nawa ne a cikin shekara 23 46 saboda haka wannan shine shi yasa aka ce mafarki juz ne na 46 wato 46 da yayi wata shida yana ganin mafarkai na gaskiya juz ne na 46 na shekarun annabci na annabci to shi yasa ba a wasa da shi shi yasa annab- imam malik wata ran aka ce idan mutum ya mafarki ya fassara shi da abin da yake gani ya ce abin nubuwati yal'ab ya ce yana wasa da annabci ne a bari mu ga abu abu awana me ya tarjama da wannan hadisin to shi ya hada su da hadisin qatilu nafsi tare ya hada su yace bayanu ah, babu bayanin tashdidi babu ban bayanin tsanan tsanan ah, wato ah, tsanantawa fil ladhi yaqtulu nafsahu akan wanda yake wanda ya kashe kansa wa fi la'anil mu'min da kuma akan tsine ma mu'min wa akhdhi malihi da daukar dukiyarsa والدليل على أن قاتل أن القاتل إذا مات بغير توبة da kuma dalili akan cewar mai kisan kai wanda idan ya mutu ba tare da tuba ba lam yanfa'uhu islamuhu musuluncinsa ba zai amfane shi ba wajtihaduhu da kokarinsa wa yakhludu fi nari jahannam kuma zai dawoma a cikin wutar jahannam wannan sun yi tawi da cewa in ya halaka shi wa anna man qat man qutila ala al ma'siya wanda ya- aka kashe shi akan sabo istawjaba al ma'siyati inna zai ah, ya cancanci wuta wala yakunu zalika kafaratu ma'siyati wa bayani ibahati qatl man ta'ammada li qitalihi wa annahu in qutila ala man imali fa huwa shahid wa bayanu anna al janna la yakunu illa lil mu'min wa annahu la farqa bayna al imani wal islam shine dai wannan babin na saboda haka imamun nawawi gaskiya ta- a tarjamarsa ta fi ma'ana ta fi da ya ce a a- da ya yi wannan a- ya yi wannan bayanin kuma kunga shi ne ma hikimar da imam muslim ya kawo shi bayan dukkan waɗannan hadisan ba tare bayan ka- a waɗancan hadisan da ya- na'am
باب الترميم التي تكون قرب القيامة babu firri babu bayanin wato iska wadda za ta kasance kusancin kusa da lokacin tashin alkiyama تقبض من في قلبه شيء من الإيمان wadda za ta ɗauki ran wanda- wanda za ta ɗauki ran wanda yake akwai wani abu na imani a cikin zuciyarsa قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبي ya ce Ahmad ibn Abdata Zabbi Abu Alqama Al-Farawi Al-Farwi kai ismuhu Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Farwa Al-Madani Maula Ali Uthman ibn Affan na'am قال حدثنا عبد العزيز بن محمد haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad shine ake ce masa Ad-Darawardi Al-Madani وأبو علقمة الفروي wa Abu Alqamah Al-Farawi da Abu Alqamah Al-Farawi قال ah, afwan Abu Alqamah Al-Farawi shine Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Farwa akwai Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwa shi da'ifi dan uwansa shi kuwa ba da'ifi bane min rijalin muslim na'am
قال حدثنا صفوان بن su سليم su biyu suka ce Safwan ibn Sulaim ya karanta mana hadisi عن عبد الله بن سلمان daga Abdus- Abdullah ibn Sallam Salman Salman عن أبيه daga babansa shine Al-Aghar Al-Juhani عن أبي هريرة daga ba- daga Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى yace الله manzon عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yace إن الله يبعث ريحا من اليمن Allah zai aiko da wata iska daga jihar Yaman wato daga kudu kenan اليم من الحريق alyana min alharir ta fi taushi daga alhariri
فلا تدعوا عهدا في قلبي ba za ta bar wani mutum da yake a cikin zuciyarsa قال أبو علقمة abu alkama ya ce قالوا حبة kwatankwacin kwaya وقال عبد العزيز abdulaziz ya ce قالوا ذرة kwatankwacin kwayar zarra من إيمان na imani illa kababattu face ta ɗauki ransa shine a ƙarshen zamani kenan sai zama to tashin sa'ar alkiyama za ta tabbata ne a kan a wato ashirarun la ashirarun hal ashirarun mutane amma duk wanda yake da koda kwatankwacin ƙwayar zarra ce ta imani to Allah zai ɗauki ransa da wannan iska wato iska ce mai taushi duk wanda mutum yana jinta wani lokaci wataƙila a lokacin nan yan laboratory sa ta cewa kun gani an samu wani abin nan eh, wani yanayi canjin yanayi wata iska ta taso yanzu za a yi kokari a ga yadda za a yi maganinta don kar ta shiga kasashe waɗanda suke na sauran mutanen da sauransu don ku ba a san al'amarin Allah ba ne da zo ya ɗauki bayansa.
باب الحث على المبادرة بالأعمال babin kwadaitarwa akan gaggauta ayyukan imani a gaggauta yin ayyuka قبل تظاهر الفتن kafin yawa kafin wato a a rijaye da hauhawar fitinu wato yawan yawan fitinu
قال حدثني يحيى بن أيوب yace qala haddathani yahya ibn ayyub yahya ibn ayyub al-ghafiqi وقتيبة بن حجر da da wa qutayba wa ibn hujr ne. wa qutayba wa ibn hujr da qutayba ibn sa'id wa ibn hujr da ali ibn hujr عن إسماعيل بن daga جعفر isma'il ibn ja'far ibn abi kathir al-ansari قال ابن أيوب yahya ibn ayyub yace حدثنا shi إسماعيل cewa ya haddathana ba an yace ba
قال أخبرني العلاء yace al'ala maulal huraka عن أبيه عن daga أبي هريرة babansa eh, daga babansa daga abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce بادروا بالأعمال فتنا ku gaggauta wato ku yi gaggawar ayyuka da ai- ku yi gaggawar ku yi gaggawar aikata yin ayyuka fitanan kafin zuwan wato fitinu wato ku riga fitinu da da ayyuka ku riga ayyin aiki kafin fitinu su zo wato mubadara shine kafin wato kamar tsere ake yi fitina na zuwa ayyuka na zuwa to kafin fitinin su zo ku yi sauri ku samu ayyuka na'am كقطع الليل المظلم a waɗannan fitinu siffar su ka kifa illailil muslim kamar yankin bakin dare ne mai duhu
يصبح الرجل مؤمنا mutum zai wayi gari yana mumini ويمسي كافرا yayi yamma y- y- wato a- a- a- a ƙarshen ƙarshen wuni yana kafiri ya yammatu yana kafiri أو يمسي مؤمنا ko kuma ya zamanto ya dare ya zo masa yana mumini ويصبح ya كافرا wayi gari yana kafiri يبيع دينه بعرض من الدنيا yana sayar da addininsa da wani sarkace na duniya wannan ya nuna wato yin gaggawa wajen aikata ayyuka ki nagari qabla ta'azzuriha kafin su gagara wal shighali anha da kuma shagaltuwa ga barin su dan lokaci ne wanda yake zaka kasa ba za zaka sha- za za su za su- ba za ka iya ba sun shi- ka shagaltu Ku duba dai lokacin matsalar lokacin abin boko haram din nan da sallar magariba da isha a cikin jami'i ta gagara yanzu wanda yake so ya tuba a lokacin sallar isha daga da- yana ya ji ana ta maganar muhimmancin sallar isha a jirgi bai samu ba har wannan fitinar ta zo. kuma Allah ya yi ajalinsa a lokacin kafin wajen iya canza Allah ya kawar da fitinun shi ya riga ya rasa wannan dama har akwai wani akwai a cikin akwai wata riwaya ne da ta zo da wannan na ga a- da- a- riyadu salihin a- a a wannan a, riyadu salin akwai wani juzi wani bugu da ya zo da kasa ta ku a, badiru bil amali saliha mm. fa innaha satakunu fitna eh alqa'imu fiha kalqa'id Wa- Wannan din ne dai.
shi dai wannan din a amma haka dai wancan wancan ma haka yazo badiru bil a'mali fitana Ka- kai ka ce wasu satakunu fitana ka kita illailil muslim eh to wannan a- amma dai ma'anar ɗaya ne ai ma'anar ɗaya ne domin yana faɗan da ya ce fasatakunu fitan fitinu za su kasance so wannan kuma ya siffanta siffar fitinu ɗin da wannan a ma'anar a, wato a, ma'ana a, wato fitanan ka kita illailil muslim wato kamar yadda dare mai duhu yake hauhawar juna duhu kan duhu Mm. a ba dare wanda yake ba al-mu'min mai taura mai farin wata al-mudlim babu farin wata ya duhu su zai kasance to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta nau'i na tsananin waɗannan fitinu shine mutum ya yi dare ya zo masa yana mumini ya wayi gari kafiri ko akasin wannan wannan saboda girman fitinu wato mutum yana ta kallubi a ji a rana ɗaya ga mutum a a- mutum babu istikama yana jujjuyawa saboda saboda tsananin fitinu yana sayar da addininsa saboda duniya Allah ya kiyashe mu. na wanne eh wa yusu eh yusbihu kafiran eh eh shine kafirci ma'ana sosai wanda zai fitar da mutum daga cikin milla
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله
a babin tsoron mumini kan aikinsa ya waro aka kan ka- ka- ka- wato kan aikinsa ya ɓaci wato mumini yana jin tsoron aikinsa kar- yana jin tsoron ɓacin aikinsa
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا الحسن بن موسى al-ashyab al-kufi
قال حدثنا حماد بن سلمة Hamad ibn Salama ibn Dinar ku lura hadisin wancan hadisin wancan hadisin Abi Huraira na inna Allah yab'athu rihan dinna kun kuka kula kun ga Abdul Aziz ad-Darawardi hasanul hadith kun ga sai amma kuma shine kadai hadisin da Muslim ya kawo to kuma yake an kira shi sahih amma kun ga sai kuka in kuka kula Imam Muslim sai hada shi da Abu Alqama Mabrun ya kawo shi don ya nuna kan cewar akwai waɗanda suke hadisunsu su akan kansu ba has- ba ba sahihi ba ne amma hadisin da amma muslim ya fitar da hadisunsu saboda ya zama to sahihun lighairi saboda mu- saboda mutaba'ar abu alqama kun ga hadisin ya zama to sahihun lighairi saboda haka idan aka ce sahih hadis ah, kamar sahihul bukhari ko sahih muslim ba kowane hadisi ne yake sahihun li zatihi ba wani hadisin sahihun li ghairihi na'am
حناني an thabit ibn aslam al-bunani عن انس بن مالك daga anas ibn malikin انه قال cewa ya ce لما نزلت هذه الايه yayin da wannan ayar ta sauka يا ايها الذين ya امنوا ku wanda suka yi imani لا ترفعوا اصواتكم kada ku ɗaukaka sautinku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam الى اخر ya الايه zuwa ga ƙarshen ayar جلس ثابت بن قيس ثابت بن قيس ابن شماس ثابت بن قيس ابن شماس آه وكان خطيب الأنصار ya kasance shine khatib na al-ansar wato idan za su yi bayani a mai- da sunan kabilar to wanda za a saye musu magana shine kakakinsu Thabit ibn Qais shine kakakin al-ansar na'am ya kasance mai zare mu ji hadisin nasa Jal- sai ya zauna fi baitihi a gidansa وقال انا من اهل النار ce ni dan wuta ne
واحتبس عن النبي صلى الله عليه ya tsara وسلم kansa daga zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فسال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sa'ad ibn mu'adh shugaban ansar shugaban hazrat فقال sai ya ce يا ابا عمرو ya aba amr domin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama shi to shine wanda ya ce masa komo ila sayyidiku
ما شان ثابت اشتكى ya ce menene menene labarin thabit ishtaka ashtaka ka lura a hamzatul qat'i ne ai a ashtaka a ishtaka yayi ba shi da lafiya ne wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam na bibiyan sahabbansa in ya ga wani ya dauke kafa kwana biyu sai ya tambaya yaya halinsa ba shi da lafiya ne dan aje a ziyarce shi a yi masa addu'a
قال سعد sai sa'ad ya ce انه لجاري ya ce ai shi hakika makwabcina ne وما علمت له بشكوى kuma ni ban san yana da wata rashin lafiya ban san yayi wata rashin lafiya ba قال فأتاه سعد sai sa'ad ya ce sai eh, Anas ya ce sai sa'ad ya zo masa فذكر له قولا قول رسول الله صلى الله ya عليه ambata masa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم قال ثابت sai Thabit ya ce أنزلت هذه الآية an saukar da wannan ayar ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا ni على kuma رسول na الله san ni ne na biyu ku ɗauka kabarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأنا من أهل don النار haka ni dan wuta ne tunda an ce an tahbata amalukum Ko? na'am فذلك فذكر ذلك فذكر ذلك سعد sai sa'ad ya ambata wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى sai الله manzon عليه Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم بل هو من أهل الجنة bal huwa min ahlil janna a a shi dan aljanna ne shi yasa a cikin sahabbai da ake faɗan su cewa yan aljanna ne ana kirga thabit saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi a kansa kusan duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi a kansu to su ne ake ayyana su akan cewa su yan aljanna ne daga cikin wanda aka yi nassi a kansa akwai thabit kuma misdaƙan ga wannan a- a magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam thabit mutuwar shahada yayi a lokacin yakin yamama na'am
قال وحدثنا قطب بن سيف na'am qatnu ibn nusair قال حدثنا جعفر بن سليمان jafar ibn sulaiman قال al-bubari حدثنا yace قال حدثنا ثابت thabit ya karanta mana hadisi عن أنس بن daga مالك anas ibn malik قال yace كا- كان ثابت بن قيس بن شماس thabit ibn qais ibn shammas ya kasance خطيب الأنصار khatib al-ansar kakakin mutanen ansar
فلما نزلت هذه الآية yayin da wannan aya ta sauka بنحو حديث dan حماد kwatankwacin hadisin hammad ibn salama
وليس في حديثه amma shi babu babu ambatan sa'ad ibn mu'adh a cikin nasa hadisi shi yasa ake cewa Hammad ibn Salama athbatun nasi fi thabit shi yafi kowa haddace hadisin thabit al-bunani kaga ya kiyaye abinda sauran basu kiyaye ba na'am
قال وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الداري Ahmad ibn Sa'id ibn Sakhr ad-Darimi ya karanta min wannan hadisi قال حدثنا حب حبان Habban ibn ah, na'am haddathana Habban قال حدثنا سليمان بن المغيرة Sulaiman ibn al-Mughira shi ma yana daga cikin as-siqat ya ya- ya kar- ya karanta mana hadisi عن ثابت daga Thabit عن أنس daga Anas قال لما نزلت yayin da wannan aya ta sauka لا ترفعوا أصواتكم فوق kada ku صوت النبي ɗaukaka sautinku sautukanku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث shi ma bai ambaci sa'ad ibn mu'adh a cikin hadisinsa ba
قال وحدثنا هري بن عبد urayn ibn abdul a'la al-asadi الأسدي na'am قال حدثنا المعتمر بن mu'tamir سليمان ibn sulaiman قال سمعت أبي يذكر الثالث abi shine Sulaiman ibn Tarhan at-Taimi عن أنس yana ambatawa daga Thabit قال لما نزل لدى أنس.
هذه الآية yace yayin da wannan aya ta sauka واقتص ya الحديث kissar ya, ya, ya bada kissar hadisin ولم يذكر سعد بن معاذ shi ma bai ambaci Sa'ad ibn Mu'adh ba وزاد amma shi kuma ya ƙara فكنا نراه يمشي بين ظهورنا mun kasance muna ganin shi yana muna ganin sa yana tafiya tsakanin mu رجل من أهل mutum daga الجنة cikin yan aljanna wato yana tafiya muna ganin dan aljanna saboda gaskata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan yana daga cikin irin bayanin muslim da yake cewa yake yi na ilal yanzu ga Sulaiman ibn al-Mughira ga Mu'tamir ibn ga Sulaiman at-Taymi Sulaiman ibn Darhan at-Taymi ga Jafar ibn Sulaiman al-Dubai dukkaninsu ba wanda ya kawo kissar Sa'ad ibn Mu'adh sai Hammad ibn Salama kuma Hammad ibn Salama ana cewa fi hifdhihi shay akwai wani abu a cikin haddarsa kuma Muslim ya yi bayani to wannan illa ce ko ba illa ba ce to Imam Muslim yana ishara ne da cewar yawanci al'adar sai yana farawa da hadisin da yake a wanda yake shine kamar asr da bamu to ya nuna kan cewa ya karbi wannan ziyadar kuma ɗaya daga cikin dalilin da ya sa shi ne shi hamad ibn salama an ce asbatun nas fi thabitul bunani ya fi kowa haddace hadisin thabitul bunani don haka babu mamaki ya kiyaye abin da sauran ba su kiyaye ba wani lokaci sai thabit din ne in ya tashi riwayar hadisin sai ya kawo shi da kissar baki ɗaya wani lokaci kuma sai ya kawo shi babu ambaton wannan kissar kaga wanda yake kullun yana nan shi zai ji abin da sauran ba su ji ba ko ba haka ba wanda yake koyaushe ya zo yana tare da malamin kuma yana kiyaye hadisinsa zai kiyaye abin da sauran ba su kiyaye ba na'am saboda haka wannan ba illa ba ce wanda yake za za a illanta hadisin da ita alaikum salam fi thabit al-bunani dai athbatun nas fi thabit shi thabit ba eh dan ana ce masa duwaibat anas ana ce masa wato yar kuliyar anas wadda ko'ina yana tare da shi Eh, eh, thabit ibn aslam al-bunai in allah ya sa muka gama in allah ya sa muka gama alfiyatul hadith za mu karanta sharh ila litirmidhi na ibn rajab duk za ku ji waɗannan ilmin tabaqat din insha Allah shine mabudin ilmin ila wannan littafin muka gama muka gama mustala shi zamu karanta insha Allah sharh ila at-Tirmidhi lil Hafiz Ibn Rajab na'am
باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية babu hal yu'akhadhu bi a'malil jahiliya shin babin da yake bayani shin ana rike mutum wato ana masa ukuba da ayyukan da ya aikata na jahiliya bayan ya musulunta
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة na'am hadathana Uthman bin Abi Shayba قال حدثنا جرير Jarir ibn Abdul Hamid al-Dabbi tunda wannan isnadi kufi ne duk mutanen kufa ne na'am عن منصور daga Mansur ibn al-Mu'tamir عن أبي وائل daga Abu Wa'il عن عبد الله Shaqiq ibn Shaqiq ibn Salama daga Abdullahi ibn Abba ibn Mas'ud قال yace قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم waɗansu mutane sun ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا رسول الله suka ce ya Rasulullah أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية shin za a yi mana ukuba da abin da muka aikata a cikin jahiliya shine kafin mu shiga musulunci قال sai yace أما من أحسن منكم في الإسلام amma wanda da- wanda ya kyautata a cikin ku a cikin daga cikin ku a cikin musulunci فلا يؤاخذ ba بها za a yi masa ukuba da ita ba ومن أساء أخذ بعمل wanda ku yi mugusta shine wato bai yi musulunci ingantacce bai yi munafunci أخذ بعمله في الجاهلية za a ka- za a yi masa ukuba da aikinsa a cikin jahiliya da والإسلام kuma a cikin musulunci
قال حدثنا محمد بن عبد الله na muhammad na'am da yace haddathana muhammad ibn abdullah ibn numair قال حدثنا أبي yace ba ووكيل- eh, abdullah ibn numair shine mahaifinsa ya karanta min hadisi ووكيل da waki' ibn al-jarrah ها karanta hadisi har karshe قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة yace kuma abubakar ibn abi shayba ya karanta mana hadisi واللفظ له lafazin na abubakar حدثنا وكيل yace waki' ya karanta mana hadisi عن الأعمش daga al'amash عن أبي وائل daga abi wa'il عن عبد الله daga abdullah قلنا يا رسول الله muka ce ya rasulallah هل نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟
shin za a yi mana ukuba da abin da muka aikata a cikin jahiliya قال من أحسن في الإسلام ya ce wanda ya kyautata a cikin musulunci لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ba za a yi masa ukuba ba da abin da ya aikata a cikin jahiliya ومن أساء في الإسلام wanda kuma ya mugusta a cikin musulunci أخذ بالأول والآخر to za a kama shi da abu na farko da na ƙarshen al'isa inda ake nufi wato shine a a wato munafunci Eh, ya zama to a zahiri ne kawai yace ya musulunta amma a batini bai ba musuluncin yake ba to wannan shine musuluncin nasa ba zai amfani shi ba na'am mm an abu eh nan duma haka aka ce an abdullahi ibn mas'ud eh ibn mas'ud saboda abu wa'il ai daga wajen su yake riwaya isnadi ne kufi ga baki dai dukkan waɗannan asani din guda biyu din na kufa ne mutanen kufa ne
قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي at-tamimi na'am قال أخبرنا علي بن مسهر ali ibn musir ya karanta mana عن الأعمش daga al-a'mash بهذا الحديث بهذا الإسناد da wannan isnadin kwatankwacin sa kaga nawa yace hadhihi al-asanidu thalatha kulluhum kufiyun Eh. wa hadha min atraf an-nafa'is likawnaha asanida mutalasiqa musalsala bil kufiyyin wa abdullahi huwa ibn mas'ud wa min jab bi kasr al-mim na'am na'am to za a juya to bismillah